الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا اللهدي ashirin da bakwai ga watan rabi'un al'afir jira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya muwafaka da sha tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya ci gaba da karatu na mustalahul hadith cikin littafin misbahun rawi na darasin da ya gabata mun kwana a baiti na ɗari biyu da hamsin da tara yau za mu tashi baiti na ɗari biyu da sittin daidai bayani akan almudabbaju to kuma wannan shine darasi na ashirin da uku ya ce وإن كلاهما روى عن آخر مدبج ككعبهم مع أمرة وبنت صديق وأب هر والزهري مع أبي الزبير كذاك مالك مع الأوزاعي وأحمد بابن المدين رائي ثم المدبج sai bayani akan hadisi mudabbaji idan an ce hadisi mudabbaji a dama daga addibaju ne addibaju kuma shine abin da ake kawa da shi to akan ce hadisi mudabbajun ne ai muzayyanu wato an kawata shi ta hanyar karɓo shi wato da wata sifa shine ta yadda su waɗancan a ƙaranu da aka yi bayani a baya kowannensu ya yi riwaya daga ɗan uwansa wato ya yi riwaya daga abokinsa shi da ya ce wa in kilahuma idan su su biyu humaɗin yana koma zuwa ga alƙaran ko alƙarina ne tsarekun juna to idan dukkan su idan dukkan su rawa an akhara kowannensu ya yi riwaya daga wani kowa ya yi riwaya daga ƙarininsa to mudabbajun shi malama hadisi suke kira da mudabbaji na misali ka ka'abihim wato kamar riwayar ka'abu ma'a umari ko ma'a umara tare da wato na umar eh ka'ab yayi riwaya daga Umar ibn al-Khattab shi ma Umar ibn al-Khattab ya yi ruwaya daga gare shi to kuma tsare kun juna ne tunda dukkaninsu sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallama wa binti siddiqin haka da ɗiyar siddiq ta ce na na aisha ita ma ta yi ruwaya wa abbi hirrin da abu huraira saboda wazani shi sai amfani da wato lugatun naqas ga abu ya ce wa abin bai ce wa abi ba shi ma haka bai ce huraira ba sai ce hirrin dan shi ne asali huraira tasgiri ne na hirru to haka abu huraira shi ma ya ruwaya daga nana aisha ya siddiku mata annabi sallallahu alaihi wasallam ita ba ta yi ruwaya daga gare shi to wannan shi ba kaga mudabbaji ne saboda tsare kun juna ne dukkaninsu sahabbai ne eh to wannan a layin sahabbai kenan haka akwai shi a layin tabi'ai sai ce wa zuhuri haka da muhammad ibn muslim az-zuhuri ma abi zubairi shi ma wato ya yi riwaya daga abu zubairi eh duk tsare ku ne zawa dukkaninsu tabi'ai ne kowannensu ya yi riwaya daga wani nau'i na biyu kenan to akwai nau'i na uku shine riwayan tabi'u tabi'ina wa junansu sai ce kaza malikun ma'al auza'i haka al'imamu malik shi ma ya yi riwaya daga al'auza'i shi ma al'auza'i ya yi riwaya daga gare shi daga al'imamu malik eh zance mafi inganci shi al'imamu malik ba tabi'i ba ne yana cikin tabi'u tabi'ina to haka shi ma al'auza'i ritsare kun juna ne haka wa ahmada da al'imamu ahmad bibin al-madini shi ma ya yi riwaya wato daga aliyu ibn al-madini e, shi ma ƙarininsa ne ƙarinin al'imamu ahmad to ra'i ka kiyaye wannan bayani da aka yi maka to duk inda aka samu haka a tsare kun juna to ana kiran wannan mudabbaci domin wannan yana nuna cewa maganan na an kiyaye ta to sai riwayatul akabiri anil asagiri riwayan manya daga ƙanana ko aka san haka riwayar ƙanana daga manya wanda wannan shi ya fi yawa a ce ƙanana ta fuskar shekaru sun yi riwaya daga waɗanda suka fi su shekaru ko ƙanana ta fuskan ilimi sun yi riwaya daga na sama da su waɗanda suka fi su karatu to wannan shi ya fi yawa e, to amma an samu kuma inda manya ɗin kuma suka yi riwaya daga ƙanana ko dai sun fi ƙananan shekaru ko sun fi su ilimi ko sun fi su ma matsayi to shi ma an kakkasa shi kusan kashi daban-daban sai ce a kabirun fissin nikas zuhuri an malikin wa yahayal lansari ba wa yahayal ansari ba wa yahayal lansari ko? أكابر في السن كالزهري كالزهري مالك ويحيى الأنصاري تو أكابر أكا رواية منيا في السن إن سكي رواية أما كما suka fi waɗanda suka yi ruwa daga gare su suka tsere musu a cikin shekaru wato a shekaru ne ya tsere ma wanda ya ruwaya daga gare shi ya fi shi shekaru to wannan riwaya ce ta babba daga ƙarami kan zuhuri kamar dai shi muhammad ibn muslim a zuhuri inda aka samu ya yi ruwaya an malikin daga al'imamu malik ta fuskar shekaru a zuhuri ya fi al'imamun malik ya fi shi shekaru tun da shi kaga tabi'i ne shi kuma al'imamun malik yana cikin tabi'u tabi'i na to amma kuma yana daga cikin waɗanda suka yi ruwaya daga maliku ɗin kuma maliku ɗin ya yi ruwaya gare shi hakan ma yana da yawa haka wa yahayen lansari ma'ana wa yahaya ibn sa'id al-ansari shi ma ya yi riwaya daga al-imam malik shi ma ya yi al-imam malik shekaru to amma ga shi kuma ya yi riwaya daga gare shi to wannan riwaya babba daga karami hmm? riwaya babba daga karami eh, misali kamar a ce shehu usmanu ya yi riwaya daga shehu abdullahi sai a kira ta da riwayan babba daga ƙarami wanda kaga al'asal shi ƙaramin ya yi riwaya daga babba shi ya fi yawa ko? har suna buga misali ma da hadisin aljassasa wanda annabi ya karɓe shi daga tamimun dari eh ai labarin tamimun dari ne ya baiwa ma'aiki labarin shi kuma annabi sai ya karantar da sahabbai to an ce shine al'asal a wannan babi eh ga annabi zamansa babba amma ku ga riwaya ga almajirinsa sahabi hadisul jassasa to wannan nau'i na farko kenan au qadrin akwai inda kuma manya ɗin suka kasance a daraja ne ba a shekaru ba tunda akwai sadda za ka samu mutum abokinka ne amma kuma ka fi shi daraja tsaranka ne a shekaru amma ka fi shi daraja amma ko ta ilimi ko ta ɗaukaka haka cikin al'umma ana isa mai irin wannan ina misali kama likin an ibn dinarin kamar riwaya al'imamu malik daga abdullahi ibn dinarin malamai suka ce shi al'imam malik ba wai ya fi ibn dinarin shekaru ba ne amma ana magana karatu da matsayi to al'imam malik ya fi shi e ba a wannan layin ba ajinsu ɗaya ba to amma kuma sai ya zamo yana daga cikin kuma malama al'imam malik ya yi ruwa da gare shi amma maliku ya fi shi karatu to ana samun wannan eh kuma wannan ba wai na ƙasu ba ne tunda da na ƙasu ne ya za a yi shi annabi ya saurari tamimu dari labarin aljassasa shi yasa ake ruwaitowa daga waki'u yana cewa layan bulun rajulu min ashabil hadisi hatta yaktuba amman huwa fawqahu wa amman huwa mithluhu wa amman huwa dunahu yace mutum ba zai goge a ilimin hadisi ba in ji waki'u har sai ya karɓa ya rubuta ilimi daga wanda ya fi shi ko karatu ko daraja ko matsayi ko kuma wanda yake irinsa tsaransa kenan ko wanda yake ƙasa da shi kamar ɗalibinsa ko ma ɗalibin ɗalibinsa ma eh mana shi ilimi sai ka karba duka fuskokin guda uku ka saurari wanda ya fi ka ka saurari wanda kake sa'an yake sa'an ka kuma ka saurari wanda ma ka fi shi to haka ake tare ilimi haka ake tare ilimi sai nau'i na uku auki laihima ko inda aka samu haɗuwan shekaru da daraja wato ta kowace fuska ya fi wanda ya ruwaya daga gare shi ya fi shi yawan shekaru ya fi shi ilimi ina misali kamar abdulgani kamar riwayan abdulgani al-makadisi da ya karba daga malaminsa asuri to shi asuri dinnan shine rawa anis suri asuri ɗin nan bai kai abdulgani shekaru ba kuma bai kai shi karatu ba ta kowace fuska yana sama da shi amma kuma ga shi ya yi ruwaya da gare shi ga shi ya yi ruwaya daga gare shi huwa akbaru min husinnan wa ilman ya fi shi yawan shekaru haka ya fi shi karatu to kaga wannan shine nau'i na uku nau'i na farko ya zamo ya fi wanda ya karɓa daga gare shi shekaru nau'i na biyu ya fi shi matsayi ko a ilimi ko a daraja nau'i na uku kuma inda aka samu haɗuwansu gaba ɗaya wa misalin da ya kawo abdulgani rawa a suriyi wasu sahabi haka an samu inda sahabi ya yi ruwaya an tabi'in daga tabi'i kaga shi sahabi kai tsaye ya karba daga annabi shi kuma tabi'i yana karba ne daga sahabi to akwai sahabban da suka yi ruwaya daga tabi'ai kaga duk yana cikin nau'i na uku saboda sahabi ya fi tabi'i shekaru eh galibi duk da akwai tabi'an da kuma an samu sun yi sahabbai shekaru wasu kamar irin waɗanda su su yi zamani da annabi amma ba su samu sun haɗu da annabi ba har annabi ya bar duniya to wannan duka suna cikin layin tabi'ai eh wa za to shi wannan misalinsa inda za a ce sahabi ya riwaya daga tabi'i ka anasin kamar riwaya anas wa abi hurairatin da riwaya abi huraira an ka'abinil ahbari da suka yi riwaya daga ka'abul ahbar ka'abul ahbari tabi'i ne ba sahabi ba ne an gane yauwa saboda an ce bai musulunta ba sai bayan rasuwa annabi sallallahu sallama yana yana daga cikin wato yahudawa malami ne a cikin yahudawa to amma ya duk da ya yi zamani da annabi amma ko bai karɓi musulunci sai daga baya ishe za sai malamai suka ce yana layin tabi'ai ba a sa shi sahabi ba saboda wannan falalar bai same ta ba to sai aka samu da dama cikin sahabbai sun karɓi ruwaya daga gare shi kamar anas saboda malami ne yana da ilimi akan attaura to wasu abubuwa in sun tambaye shi ya musu bayani kan abin da ya shafi banu isra'ila da sauransu aka so abdullahi dan umar su abdullahi dan abbas duk sun yi ruwaya da gare shi wattabi wa an tabi'i hijari haka wa jarin wannan shi ma ya gudana a samu attabi'u tabi'i ya yi ruwaya an tabi'ihi daga wanda yake tabi'u tabi'i na kenan wanda ya biyo bayansa kamar can da aka ba da misali ko ruwayar zuhuri daga malik tunda maliku an ce zance mafi inganci yana daga cikin tabi'ut tabi'ina shi kuma az-zuhuri yana daga cikin tabi'ai eh to kuma zuhurin yayi riwaya daga maliku din to kaga an samu riwayar tabi'i daga tabi'i tabi'i to wannan duk akwai shi sai al'aba'u anil abna'i wa aksuhu sai inda aka samu riwayar ‘ya'ya sun yi riwaya iyaye sun yi riwaya daga ‘ya'yansu wato ɗa shi ne malami a nan kenan an samu da wasu da dama daga wasu sun karɓi hadisai daga ‘ya'yansu da wannan ba da yawa sosai wa aksuhu da kuma saɓanin haka shine riwaya ‘ya'ya daga iyaye wanda shine aksaru shi ya fi yawa a ce ɗa ya yi riwaya daga babansa ba wai uban ya yi riwaya daga ɗan ba to amma dai shi maɗin ya auku sai ce wal abu shi uba an banihi idan ya karɓa daga ‘ya'yansa’ to wannan sai a kira ta da riwayatul aba'i anil abna'i ina misali kal abbas an fadlin kamar yadda al abbas ammin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi riwaya daga ɗansa al fadlu ibn al abbas yayi riwaya yayi riwaya daga gare shi shine hadisin cewa manzon Allah ya haɗa tsakanin salloli guda biyu a Muzdalifa. To Abbas ya karɓi hadisin ne daga ɗansa Fadulu. to wannan shi ne wa gairihi finnasi da waninsa ma a cikin mutane eh da waninsa ma a cikin mutane duka wato an samu kamar me sai ce ma ja a fil hannani wal mannani ai an aliyin min ajibi sani da yana daga cikin waninsa da ya zo fin nasu daga cikin mutane ma ja abin da ya zo fil hannani dangane da fassarar lafazin alhannan sunan Allah ne wal mannan da kuma almannan lokacin da aka tambayi sayyiduna ali akan menene ma'anarsu me ma'ana alhannanu sai ce to alhannanu huwa allazi yuqbilu amman a'rada anhu wal mannanu huwa allazi yabda'u bin nawali qabla su'ali shi almannan shine wanda yake fuskantar wanda ya kauda kai daga gare shi eh sanda bawa ya kau da kai daga Allah to lokacin shi kuma Allah yake fuskantarsa shi yasa ya samu aka sa masa wannan ko ya samu kansa wannan suna da alhannan almannanu shi kuma yana fara baka kamin maka roƙa kaga Allah ba sai ka roƙa yake baka ba ko abubuwa da yawa ya baka ba ka roƙe shi ba to almannanu kenan to haka shi sai da na ale fassara to wannan akasin wancan ne shi yasa ya ce ai an aliyin an ruwaito fassara sunayen nan guda biyu daga sayyidina ali min ajibi sani kuma yana daga cikin mafi ban mamakin nau'in nan na biyu shine riwayatul abna'i anil aba'i da an ce a isnadin sakamin akai zuwa ga sayyidina ali an samu rawi kusan guda goma kowannensa ya karbe shi daga babansa kowa da ya tashi ba da labari ya ce baba ne ya ba shi labari har zuwa ga wanda shi ya karba daga shi sayyidina ali da an ce ma asarin ma yana da rauni ya tabbata ba alamai sun raunana shi wasu wasu kuma sun hassana shi kamar shekul albani sauransu sun raunana riwaya din Um. a ɗaya ne daga cikin almajiransa ɗaya daga cikin almajiransa to daga kan shi wanda ya karɓa daga alidin zuwa can ƙasa to nan ne aka samu tasalsulin ‘ya'ya daga iyayensu waƙalla ya ƙaramta ma ƙadi haddasat banatu an ummahatin to ya yi ƙaramci sosai riwayar ‘ya'ya mata daga iyayensu mata shi ma wannan baya da yawa a riwayan hadisi a ce wance ta roito hadisi daga mahaifiyarta galiban sai dai daga iyayensu maza shi an kai samu shi yasa ya ce ja a fi a taitu ya zo a riwayan a taitu na wani sahabi da ake kira asmaru ibn mudarris yake ba da labari ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai masa mubaya'a ya yi masa mubaya'a eh sai annabi ya gaya masa cewa a ma sabaka ila malam yasbiq ilaihi muslimun fa huwa lahu duk musulmin da ya riga gyara wata gona ko wani fili kuma ba wanda ya riga shi a wannan wurin to wannan wurin mallakar sani shi ake kira da ihya'ul abin nan mawat ihya'ul mawat shine ka samu ƙasa wadda ba mallaka kowa ba dajin Allah sai ka gyara ta ka gyara ta to shikenan ta zama mulkinka tunda ba wanda ya riga ka eh in ka mutu ‘ya'yanka za su gada eh wata itaciya wadda ba mallakin kowa ba ce sai ka zo kana ta kula da ita da sauransu kuma wurin ba wurin kowa ba ne ta zama mallakinka to wannan shine tsarin musulunci shine tsarin musulunci inda ya zan asalin wurin ba mallakin kowa ba ne kai ne ka riga kowa ya zama naka kamar ka fita can daji inda ba gona kowa ba ce kawai dajin Allah ne sai ka gyara shi ka gyara shi in ka gyara shi to shikenan wannan wurin ya zama mallakin ka musulunci ya mallaka ma so da haka wani ba zai zo ya ce a ai za a tada kai ko za a kore ka ba ba za a yi haka ba to shi wannan hadisi akwai wata alibabu abu dawud ya rubuce shi akwai wata mata da ake kira da ummul janubi diyan numaila tana da sunan mahaifiyarta suwaida to ita ta karbi hadisin ne daga daga mahaifiyarta daga mahaifiyarta ta karbi hadisin wadda ana kiranta da uƙaila ita kuma uƙaila ɗin ɗiyar shi sahabin ce asmar ɗin ibn mudarris wanda ya ce ya zo ran annabi sallallahu sallama ya yi masa mubaya kuma ya gaya mai waccan magana to shi ne ma'ana a taitu ɗin to akwai ire-iren waɗannan hadisai za ka gansu ɗaiɗaiku za a samu wata ta karɓe shi daga mahaifiyarta amma dai ba su da yawa ba su da yawa a cikin littattafai na hadisi kaɗan ne ne sosai wannan dai duka yana koya ma ɗalibin ilimi ashe ba ƙasƙanci ba ne babba ya yi ruwaya daga ƙarami ko ƙarami ya yi ruwaya daga babba ko kuma aboki ya yi ruwaya daga abokinsa wannan normal ne ilimi ne ba wani abu ba ne ita fa'ida ko ina an ka same ta za a ɗauka ba wai ana kallon wanda fa'idan ta zo daga gare shi ba fa'idan ake kallo inda ya tabbata fa'ida ce ilimi ne ta za a karɓa wannan shi ne tsarin ilimi amma ka ce baka karatu sai wanda ka fiya abin nan sai wanda ya fika ya fika shekaru ya fika daraja ya fika komai to kaga wannan ka saba ma tafarkin magabata tun daga kan sahabbai ko tun daga kan annabi sallallahu alaihi sallama to ba haka tsarin yake ba shi ilimi ana karɓarsa ga kowa inda ya tabbata ilimi ne to yana daga cikin amfanin wannan wannan babi din to sai al-ikhwat wal akhwat ruwaya yan uwa daga yan uwa kuma yana da yawa za mu bar shi a wani karatun inda su kuma 'yan uwa maza sun kai riwaya daga 'yan uwansu maza 'yan uwa mata su ma suka yi riwaya daga 'yan uwansu mata ko 'yan uwa maza suka yi riwaya daga 'yan uwansu mata ko 'yan uwa mata suka yi riwaya daga 'yan uwansu maza duk an samu eh riwayatul ikhwati kenan wal akhwati to duk akwai wannan ababin ilimi to duk ba matsala ba ne akwai tambaya kowa ya gane kenan hmm? Na'am. Sai lamiyatul af'al ko?